إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu ta'ala muna yabo gare shi mai tarin yawa kuma marar iyaka da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 11 ga watan safar a shekara ta 1437 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 23 ga watan 11 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya za mu tashi yau a darasinmu na 13 ne ku? na darasi na shida ku? na biyar? na darasi na biyar a karatun da muke na littafin fadlul islam na shekul islam muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala muna cikin bayan karanta matanin da malamin ya ambata duk da ke nassoshi ne da dama wajen guda biyar ko shida kowanne da matsayinsa to malamin zai fara mana sharhi sai ke kokarin ya fito mana da muhimmancin shi kansa littafin sannan zai zo ya fara mana sharhi wannan bayanan nasa duka suna da muhimmanci don haka za mu bi su daidai da daidai kuma mun fara inda yake cewa wannan risala tana da muhimmanci kwarai daga cikin abin da ke nuna muhimmancinta shine ana ɗaukata risala ce na ce an ce risala ana nufin littafi littafi ne wanda da shi ma'abuta tauhidi suke bambanta daga wasu wanda ba su ba haka kuma mabiya magabata wanda suke bin hanyar sahabbai da tabi'ai da kuma manyan malaman musulunci hakanan wannan littafi yana bayyana da yawa daga cikin matsaloli da suke da alaƙa da halin da'awa a aikace da kuma yadda musulmi mai bin hanyar magabata mai bin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kenan yadda zai yi mu'amala da mutane ta kowane irin bangare suke rayuwa da irin aƙidunsu da irin fahimce-fahimcensu da kuma irin wato son zuciyarsu sannan yace a cikin wannan littafi akwai bayanin fassarar musulunci shi kansa musulunci mai ake nufi da shi ne sannan a cikinsa akwai bayanin falalar musulunci din sannan a cikin wani littafi akwai bayanin bidi'o'i da cewa bidi'a tsananinta ya fi kaba'irin zunubai wajen girmanta da tsananinta da muninta sannan a cikin wannan littafi akwai bayanin ma'anoni na intima'i wato abinda mutum zai danganta kansa zuwa gare shi shine intima'i ka dangana kanka zuwa gare shi abin da yake na gaskiya sunaye na shari'a ka dangana kanka zuwa ga musulunci zuwa ga imani zuwa ga shari'a zuwa ga sunna duk waɗannan abubuwa masu kyau ne da kuma ɓata da munana da bayanin rashin daidai ɗin nau'o'in irin waɗannan intima'o'i waɗanda ba na shari'a ba mata mana mutum ya dangana kansa zuwa ga wani abu fararre da da ba a san shi ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai nan ne muka tsaya makon da gabata yace wa fiha tafsilul manhaj a cikin wannan risala a wannan littafi akwai bayani daki daki na manhaji manhaji wato hanyar tafiya hanyar da mutum ya kamata ya riƙe riko da ita min haifu ta ɓangaren al'aulawiyat abubuwan da za ka fara da su abubuwa mafiya muhimmanci sun ce aulawiyat priorities shi ake nufi da aulawiyat me ya kamata ka bawa muhimmanci sannan sai mai binsa sai mai binsa sai mai binsa ka fara da abin da ke shine sama ya fi komai muhimmanci bayan ka gama da shi sannan haka sai ka biyo daidai wa daida wal ihtimamu bis sunna da kuma himmatuwa da ita sunna wannan duk littafin yana koya mana manhajin da zamu bi idan kai mai da'awa ne mai wa'azi ne waɗannan abubuwa ya kamata ka fara baiwa muhimmanci dan shine ma'anan aulawiyat din da yake nufi anan galibi rashin sanin wannan irin manhaji din da hanyar ilmantarwa da koyarwa ita takan sa masu wa'azi su auka cikin kurakurai ba tare da suna da niyyar su yi kuskuren ba ba kuma da nufin ganganci ba amma saboda rashin sanin waɗannan ginshiƙan da ake ɗora da'awar a kai idan kowa yana lura da yanayin da yake ciki ƙasar da yake ciki garin da yake ciki al'ummarsa irin ɗabi'unsu da al'adunsu da asalinsu to a kowanne yanayi akwai abubuwa da aka yi ittifaƙi a kansu shine abin da ya shafi ilimin tauhidi duk musulmi wannan abun wajibi ya zama shine sama a gare shi kafin wani abu to kuma sannan a wajen san me zaka fara kiran mutane zuwa gare shi wace matsala ce zaka fara idan ka zo zaka fara ilmantar da mutane akwai matsaloli da in ka fara da wannan za ta fi karbuwa agun mutane saboda sauƙin fahimtarta in ka fara da wata kuma la'alla za a yi rikici ma a yi tashin hankali to abinda manhaji ke koya maka shine ka bi hanya mai kyau mai sauƙi ka fara da abinda babu rikicin a cikinsa a hankali a hankali har za ka samu kuma abinda yake mai rikicin ma sai a zo a karɓe shi cikin sauƙi ba tare da wahala ba in ku ka fara da abin da za a samu matsala a kai musamman kuma ya zama ba ka yi amfani da lafazi irin na malamai ba sai ka yi amfani da lafazi irin na yadda kake ganin misali ya kamata a bi ba tare da bin a karance ba to shi ma duk yana haifar da dai irin waɗannan kurakurai to duk da za mu ji waɗannan abubuwan a wannan littafi insha Allah da mai da hankali akan sunna wa raddil bid'i da kuma mai da raddi da martani akan bid'o'i yadda zaka mai da su ka nuna ma'ana a mai da martani akan su a bayyana wa mutane rashin kyan bid'a da muninta da kuma abin da za ta iya kaiwa zuwa gare shi na bata addinin mutum wa fiha a cikin wannan risala har yanzu akwai ma yattasilu bi bahsil alqabi da bincike akan laqabba laqabi laqabi suna da mutum zai sa wa kansa ko wata kungiya ta sama kanta ko ta tafiya ko ta aƙida ta sama kanta wa shi'arati da alamomi alamomi akan mana ko ka ce take ko logo kamar kuke faɗa a turance da mutane sukan ɗauka shi ake ce mai shi'ari ci misali ƙungiya kaza ko aƙida kaza ko ɗariƙa kaza misali ga irin sunanta kuma ga alamun mabiyanta to irin waɗannan abubuwan duka zai magana a kansu allati qad yatasamma biha waɗanda kila za ka samu mutane suna sanya ma kansu suna da irin waɗannan laƙuba ɗin aw qad yarfa'uha ba'dhum ko ka samu wasu suna ɗaukaka irin waɗannan haɗin nan yana yana nufin isharat yatasamma biha yana nufin alqab yarfa'uha ɗin nan kuma tana kuma kan shi'arat domin alqab su ne yutasamma biha su ne ake sa su a matsayin suna ko su kuma shi'arat turfa'u wato su alamomi da logo ai ana dagawa ne dan a nuna mutane ko misali irin kungiyoyi ko hanyoyi dai matafiyoyi daban da za su lazumta wa mabiyan su sa wani kaya na musamman a ce duk mai bin wannan hanyar to dole kullum ya zo da kaza ko hula iri kaza launi kaza ko riga iri kaza ko wani mayafi to duk irin waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da suke fararru ne ba a san su a hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abin da aka san musulmi da shi mai bin sunna shine tsayawa akan tunani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani ko wata kungiya ta tilasta maka abin da shari'a bata tilasta maka yawa kullum ya zama danganta kanka kana dangantawa ne zuwa ga musuluncin asali ba wani abu da aka farar da shi daga baya wanda ba shi da asali ba to shine ke cewa shi bayanin hukumi dalika da bayanin hukuncin waɗannan abubuwa din duk zai zo wa fiha a wannan risalar har yanzu akwai bayanu anna al-islama wajibun an yudkhala fihi kullahu cewa shi musulunci wajibi ne a shige shi baki ɗayansa duk wanda zai shiga musulunci to kada ya sharɗanta wani abu ya ce ni zan yi musulunci bangare kaza amma bangare kaza fa ni banda ni ko ba zan yi ba a dole ne mutum ya karɓi musulunci alal aƙalla iltizami me ma'anar iltizami yadda da shi baki ɗaya ta ɓangaren aiki ko da ka kasa yin wani abu saboda wani hali da kake ciki da wata matsala da kake ciki to wannan akwai halin da za a iya baka uzuri amma dai ka karbi cewa wannan abun in dai ya tabbata a shar'ance shari'a ta zo da shi qur'anan aw sunnatan to ka yadda da cewa wannan abun bangare ne na musulunci kada musulunci ya zo da wani abu ka rika kyamarsa a'a ka karbi komai amma wajen iyawa la'alla wani sababi da kake ciki zai sa ba za ka iya wani abu ba mun fahimci wannan akwai bambanci tsakanin na yadda amma ba zan iya yi ba da kuma ka ce ba zan yi ba gaba ɗaya ai mun ba gane wannan to dole ne mutum ya karbi cewa zai yi gaba ɗaya musulunci kada ya zaɓi wani bangare ya ce shi ya fi son magana akan kaza ko har ma idan ya ji wani na magana akan wani abu kuma wanda shi ma musulunci ne ya ce dan me za a yi magana akan kaza mu fa ba na son magana akan kaza a in dai musulunci ne bari a yi magana akan sa sai dai idan wani abu marar kyau zai auku sakamakon haka yace wa Allah yufarraqa kuma kar a bambance baina amrin wa amrin fihi kar a bambance tsakanin wani lamari da wani lamarin daban fihi ai fil islami a cikin musulunci komai a karbe shi duk abin da musulunci ya zo da shi to kai a matsayin ka na musulmi ka yadda da shi ka karbe shi a matsayin shari'a ce kuma sunna min haifu wujubu ad-dukhul fihi ta bangaren wajibcin a shiga cikin sa shi islam ana cewa ad-dukhul fil islam mun taɓa wannan zancen aiko a larabce idan wuri wuri ne ginanne hissi wanda ake ganinsa to idan zana maganar a shiga cikinsa to ba a amfani da fi misali zan ce da khaltul masjida ba za ka ce da khaltu fil masjidi ba sai dai ka ce da khaltul masjida da khaltul dara dakhaltu sayyarata duk abin da ke hissi ne ba ma'ana ba amma in ma'ana ce fikira ce tunani ne aqida ce to sai a ce fihi kamar dakhaltu fil islami dakhala fil islami ya ayu alladhina amanu dkhulu fis silmi kafatan kun ga yin amfani da fi din akan sa to amma duk abin da yake zahiri ake ganin sa hissi ne wato aini to shi ba yana idan wato dakhala tana ta'addi akan sa mubasharatan ba tare da harafin jarra na fi ba shi sa ya kawo wannan to sai ke cewa min haifu wujubu ad-dukhul fihi wal imanu bidalika da kuma imani da haka ko in ce wal imani bidalika da imani da haka tunda yace min haifu wujubu ita haifu duk abin da yazo bayan ta mabni ne akan bamma saboda haifu la tadkhul illa ala al-jumal karkai mata kasra kace min haifu wujubi sai dai min haifu wujubu ad-dukhuli fihi wal imani bidalika da kuma imani da haka sai ta fahiya risalatun wannan risala ko littafi risala ce littafi ne wanda tu'addu risalata manhajin littafi ne na manhaji na methodology na koya maka hanyar da zaka bi wajen kiran mutane da ilmantarwa shine ma'anar manhaji يميز المتبعين للسلف الصالح أهل التوحيد wannan littafin yana bambance da shi ake gane masu biyayya ga as-salafu salih masu bin manhajin salaf as-salafu salih sahabbai da tabi'ai kuma ahli tauhidi ma'abuta tauhidi yana koya mana manhajin su ka ganshi garau ka bambance shi daga abin da ba shi ba wa hamalati tauhidi wa hamalati al-aqidati da kuma masu daukar aqida ma'ana madauka ma'aikata masu iltizami da aiki kuma da aqida ta gaskiya وقد ألفها الإمام المجدد رحمه الله مالا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يربو تونا للتافيني لسد هذه الثغرة دين توشي وانا كتكر دا أكا سام كتكا معنا ينا نفن وانا تنجيبي da aka same shi da yake buƙatar a yi magana a kansa ba a samu an yi magana a kansa sosai ba alal akalla yana nufin a zamaninsa eh ba yana nufin shi ya fara fito da shi ba wanda ya taba magana akan wannan har kafin shi ba a'a ana nufin a lokacinsa akwai buƙatar wannan abun a ce an yi magana a kansa to ba a samu an yi magana ba da ya kalli a waƙi in aikinsa na da'awa akwai buƙatar a yi magana a kansa shine ya rubuta wani littafi lisaddi hadhihi sagrati al'amaliya ta aiki wato wannan kafa ko gaba ko kucika ta aiki allati adrakaha wanda ya riske ta min waƙi mu'asharatihi wato a haƙiƙanin yadda ya yi rayuwa ma'ana mu'amalar da ya yi da rayuwar da ya yi da da'awa gogayyar da ya yi wajen mu'amala da mutane da kuma yadda ake kiransu ya lura cewa wannan abun yana buƙatar a rubutu a kansa practically shine ma'anan amaliya ɗin ma'ana a aikace ana buƙatar a samu abin da zai sa mutane a hanya a wannan bangare ɗin bal kai ba ma iya mu'ashara ba min waƙi qiyadatihi ta waƙi'in haƙiƙanin shugabancin da yayi lil mu'minina ga mu'minai fi da'awati wajen da'awa ma'ana waɗanda suka yi imani da da'awarsa a zamanin sa shine jagoran su to da ya lura cewa akwai abubuwan da sukan rikice wa wasu daga cikin su su kasa gane su ko kuma wasu masu taimaka masa ma a harkar da'awar akwai abin da ba su fahimta ba to idan aka bar su haka sai a je a samu kuskure mun san kuma yana daga cikin babban sababin samun matsala a da'awa idan wanda ba shi da ilimin da'awa ya fara aikin da'awa mutum saboda kishinsa ga abu kawai sai ya shiga harkar da'awar ba tare da ya karanta usulin sunna yanzu misali mutum zai da'awa zuwa ga sunna wajibinsa ne ya zama ya karanta sunna din gun malamai kuma manhaji yadda ake yin kira ake yin wa'azi da ilmantarwa ya zama zama aka koya masa da aƙidun ya san su yadda ya kamata a ina ne ake ɗora hukunci kaza a ina ne ake ɗora hukunci kaza idan ko ya shiga da hamasarsa kawai da kishin zuciya a yi abu kaza to akan samu kuskure fiye da yadda ake samun gyara wani kuskuren in aka fada cikinsa akan daɗe ba iya fita daga cikinsa ba Allah sawaƙe to shine abin da yake nufi don haka lurar da ya yi cewa a cikin mabiyansa a matsayinsa na shugaba akwai masu bukata a yi musu magana akan wannan to shi yasa ya rubuta wannan littafi don taimako a haka yace fi da'awati wa fil ilmi hakanan wato muminan da yake shugabancin su a da'awa da kuma ilimi haisu zahara lahu daruratun haisu zahara lahu daruratu tabyini hadhihi al-masail yayin da larurar bayanin waɗannan matsalolin ta bayyana gare shi larura sai cewa lalle waɗannan matsaloli a rubutu a kansu akwai abin da ke so in ambata la'alla za ka fahimce shi sosai duk lokacin da aka ce mai wa'azi musamman kuma wa'azin da yake da alaƙa da aƙida ta mutane zai tunkari mutane ya gaya musu ya jama'a abu kaza daidai ne ku kama ku riƙa yi ya jama'a abu kaza ba daidai bane ku daina yi kuma zai karanto ayoyi ayoyi kuma suna da mahallinsu to idan aka yi kuskure bai san harkar da'awar ba bai karanta ba ko kuma usulin aƙidar da ake tafiya ko da yake kira zuwa ga kai shi kansa bai fahimce su ba to lalle za a samu kuskure wajen inda zai ɗora ayoyinsa zai ɗora ayoyin la'alla a mahallin da ba nasu ba abin da yake daidai ne zai iya kiransa ba daidai ba abin da ba daidai ba kuma zai iya kiransa daidai abin da ba daidai ba ne hukuncinsa mai tsanani ne zai iya bashi mai sauki abin da ba daidai ba ne hukuncinsa mai sauki ne zai iya bashi hukunci mai tsanani saboda ko rashin sanin tafsirin ko kuma rashin sanin asalin mai ake nufi da aƙidun ko kuma rashin sanin ainihin uslubin yadda ake yin da'awa kuma duk waɗannan abubuwa sukan jawo mummunan sakamako wajen fahimtar sunnar da kuma yadda mutane za su karɓe ta ko su yi watsi da ita bina'an akan wannan hanyar da aka biyo musu Allah sa an fahimta to shine sai yake cewa haitu zahara lahu yayin da daruratu tabyini hadhihi masail larurar bayyana waɗannan mas'alolin ya bayyana a gare shi lakin ala tariqatihi amma wannan littafi ya rubuta shi ne akan irin hanyarsa dai da ya saba amfani da ita fi annahu ta ɓangaren cewa inna ma ya baba abin da yake kawai shine zai ambaci babi ya ce babun fi kaza da kaza shikenan wa yadhkuru tahtahu al-ayati wal ahadisa sai ya zama a ƙarƙashin wannan babin kawai abin da zai sai faɗi ayoyi da kuma hadisai allati tadullu ala zalika wadda take nuni zuwa ga wannan sunan da ya sa wa babin sai ka lura sosai ka yi fahimta ka zaƙulo ma'anar babin daga cikin waɗannan ayoyin da ya ambata istidlali yayi amma kuma bai bayyana wajhul istidlal ba kun gane wannan aiko me ma'anar istidlali istidlali shine kafa hujja ka kawo aya ta alqur'ani ka ce wannan ayar dalili ce sai ka ce misali ina magana akan alwala sai ka sa babun alwala mu yi misali kawai da babun fiqh to sai ka kawo hadisin Uthman bin Affan misali mashhuri nan na magana alwala kaga wannan wanda ya karanta ya ga babin maganar alwala ne in kuma ya zo cikin hadisin me zai gani zancen alwala ne da kansa mutum zai fahimta to akwai matsalolin da shi malamin ne ya karanta ayar ya fahimce su sai ya sanya babin ya ce ayar tana nuni zuwa ga kaza kana buƙatar ka fahimci ayar yadda ya kamata ka gano inda take nuni zuwa ga wannan babin saboda shi bai bayyana ba da a ce da ya ce babun fi kaza da ya kawo ayar sai ya ce in mun lura da wannan aya Allah maɗaukaki ya ce kaza ya ce kaza to ashe kenan kaza da muka faɗa ɗin nan a saman babi wannan aya ta nuni a gare shi ta ɓangare kaza to shi babu wannan bayanin abin da malami ke faɗa a nan yawa kawai zai sa mana babi sai kawo ayoyi ai mun ba ku manta ba haka yake a kitabut tauhid ko amma kitabut tauhid yana da bambanci shi ya kawo fahimtar tasa a ƙarshen babin inda yake cewa fihi masail in yace babun fi kaza sai kawo ma ayoyi ya kawo hadisai to kuma can sai ce fihi masail to wannan masail din anan ne fiqhun shaykh din yake nan ne fiqhunsa zai ce maka a wannan hadisin akwai kaza akwai kaza sai ga hadisi ɗaya fito maka da abubuwa sama da ashirin kai sai kai mamaki wani gun kalma ɗaya ce amma ya fito da darussa wajen hudu a cikinta kalma guda ɗaya to duk wannan yana nuna ƙarfin fahimtar malamin da kuma wato kwakwalwarsa mai zurfi da yadda ya fahimci alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ne yawa wa ba'du aqwalis salaf zai kawo maka ayoyi da hadisan da suke nuni zuwa ga wannan babi da kuma wasu daga cikin maganganun magabata wa hadhihi manhajiyatun fi ta'lifi i'tamadaha wannan wani methodology ne wata hanya ce wani yanayi wani tsari ne tsari ne na rubuta littafi i'tamadaha wanda ya dogara a kanta ya yadda da ita yake tafiya a kanta fil akthari min mu'allafatihi a cikin da yawa daga cikin rubuce-rubucensa da littattafansa rahimahullahu ta'ala sai ce wa min aujahi aujuhi al-ihtimami bi hadhihi risala daga cikin fuskokin damuwa da mai da hankali da wannan littafi wato fadlul islam abubuwan da zai nuna maka wato muhimmancin ta shine annaha lam tushrah min abna'i shaykh ya'yan malamin shi malam muhammad bin abdulhab in san ƴaƴansa ma malamai ne ƴaƴansa kamar da mun yi zancen aiko ƴaƴansa da yawa daga cikin su malamai ne ɗansa abdullahi shi ne fara rubuta littafin muktasarus sira kafin malam ɗin shi ma ya rubuta kun san ai muktasarus sira ya shahara yanzu a hannun mu ko na malam muhammad bin abdulhab takaitacce sira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗansa abdullahi ya fara yin wannan littafin kafin shi kaga wannan nuna ƴaƴansa na farko sun tarbiyyantu tarbiya irin tasa tunda ya kai shi a rayuwarsa ya kai shekara 90 kafin ya mutu ko da ɗaya ma to kaga ashe ya dade a duniya kuma ƴaƴansa sun girma tare da shi sun hau kan hanyar da ya hau kai haka akwai malamai a cikin su to shine nan malamin ke cewa a wannan risala lam tushrah ba ai sharhin ta ba min abna'i shaykh daga ƴaƴan shi malam din wala min talamidatihi alqaribin min haka nan ɗalibansa waɗanda suke kusa da shi su ma ba su samu damar yin sharhin wannan risala ba kama shurihat rasailu ukhra wa buyyinat wa fussilat kamar yadda sauran rasail sauran littattafansa aka yi sharhin su aka yi bayanin su aka yi wato kuma ƙarin ba aka yi da ya fito da su daki dake aka fahimce su wato duk ba a yi ba kamar yadda ba a yi dangane da wannan littafin ba kamar yadda aka yi a sauran littafai sannan yace mene yace ka kitabit tauhidi kaman kitabit tauhid kuga kitabit tauhid ƴaƴansa da jikokinsa ma duk sun yi rubuce rubuce a kai tun nan abna'in nan har ƴaƴan ƴaƴan hajjikoki yake nufi kun ga cikin littafan da suka fi shahara a wurinmu bayan kitabut tauhid da shi malam ya rubuta sharhinsa daga cikin sharhi mafi karfi da aka yi masa akwai sharhin fatul majid fatul majid waye rubuta shi malam abdurrahman ibn hassan ibn muhammad bin abdul wahab mun gani akwai dan shi malamin sunansa al-hasan hasan din shi ya haifi abdurrahman to wannan abdurrahman din shine sharhin da ake cewa fatul majid sannan akwai a taisirul aziz al-hamid kafin nan akwai qurratu uyunul muwahhidin qurratul uyun shi ma na abdurrahman ibn hasan ibn muhammad bin abdul wahab ne wanda yi fatul majid shine yayi dai qurratul uyun qurratu uyunil muwahhidin to akwai kuma taisirul aziz al-hamid nan ina faɗa muku wanda na san da yawa daga cikin ku duk sun san su akwai tafsirul aziz al-hamid shi kuma sulaiman dan gidan abdullahi dan muhammad bin abdullah wancan abdullahi da nake magana mai sira to yana da da sulaiman shine wanda ya tafsirul aziz al-hamid kun ga a cikin nan ka ce iyalin gaba ɗaya dukkanin su mutanen ilimi ne masu harkar karatu ne tunda har sun yi irin waɗannan manya-manyan littafai ai kun san dai tafsirul aziz al-hamid ko ce wasu daga cikin ku sun sani littafi ne babba sosai kuma shar'in da ya ba na wasa bane a cikin wato wannan littafi din dangane da kitabut tauhid sai ce ka ghairihi wa ka ghairihi kai min al-kutubi hakanan kuma kamar wasu da littafan wanda ba kitabut tauhid ba na daga littattafai war rasail da risala rasail kanana da ya rubuta wan nubaz da ɗan takaitattun takardu da ya rubuta allati katabaha alaiha katabaha alaihi rahmatullah waɗanda ya rubuta in an ce nubaz jam'in nubza ne nubza shine dan takaitaccen abu ka rubuta ɗaya takarda shafi ɗaya biyu uku ka aika wani gari domin wata mas'ala da ta taso ko an aiko ma tambaya da makamancin wannan yau kaman pamphlet yau sai ce wal hajatu fi kulli zamani bukata a kowanne zamani qa'imatun ila hadhihi al ma'ani bukata tana nan a tsaye ma'ana bukata zuwa ga sanin waɗannan ma'anoni da za mu ji a wannan littafi to tana nan a kowane zamani ba a rasa zamanin da ba a bukatan nan ma'ana kar wani ya ce a zamanin su ne kawai aka bukaci waɗannan irin bayanan za ce a ba haka bane a har wannan zamanin da muke ciki har zamanin da zai zo gaba in dai ana zancen ya za ka yi da'awa ya siffofin masu da'awa take ya siffofin mabiya suna take ai ana bukata tunda har yanzu mutane suna cikin jahilcin me suna suna cikin kuma jahilcin yadda manhajin da'awa din yake alhamdulillah dai ana samun gyara sai sai ila hadhihi al-ma'ani allati ishtamalat alaiha hadhihi risala da kuma dai wato waɗannan ma'anoni wadda wannan littafi ya kunshe su ita li hadha kanat al-inayatu biha muhimmatan don haka mai da hankali da damuwa da kulawa da wannan risalar ta zama da muhimmanci sosai wa qad sabaqa li malam salih bin abdul aziz al sheikh shine ke wannan magana tunda shi wannan sharhi yace wa qad sabaqa li mun ai ba kuma ta ba ko mun yi gyara akan sunan mai sharhi wannan magana da muke karanta ta malam salih ibn abdul aziz ibn muhammad salih bin muhammad bin abdul aziz ko kuma kai ibn abdul aziz ibn muhammad bin ibrahim ibn abdul latif ibn abdurrahman ibn hasan ibn muhammad bin abdul wahab shine haka abin nan asalin sunan sa yake to shi yake wannan magana yake cewa wa qad sabaqa li mundu bid'i sini tun wasu shekaru da suka gabata yan wasu shekaru ya gabata an sharahtu hadhihi risalata na yi sharhin wannan risala kuga fa banda wannan wannan dama darasi ne yake yi aka rubuta mana to sai ke cewa na zauna na rubuta sharhi a kan wannan littafin tun wasu shekaru da suka gabata fi majalisa kasiratin a majalisi majalisi ko ce yayi darasi daban-daban a majalisi daban-daban ya karantar da mutane washtamala zalika sharhu wannan sharhin ya kunshi ala itnabin akan zurfafa bayani fi ba'd al-abwabi a wasu babobi na wannan littafin shine itsunabi an ce atsunaba kai ta bayani har ka wuce yadda mutane ilima wani ya kosa zurfafa bayani da shi ake nufi da itsunabi a larabci yace wannan sharhin ya zurfafa a bayani wajen wasu daga cikin babobin wato babi babi din wasu na tsawaita wajen bayani da sharhi a kansu wa ala ikhtisarin fi ba'dihha wasu kuma babobin na takaita sosai ban yi sharhi irin yadda ne a wasu babobin ba wa narju insha Allah ta'ala ite abinda muke fata in Allah ya so an yakuna hadha sharhu ya zama wannan sharhin da zamu yanzu a wannan darasi mushtamilan ala maqasidil kitab wato sharhi ne da ya kunshi bayanin manufofin littafin ka sai na daga cikin abin da yake taimakawa ɗalibin ilimi ya fahimci ilimi yadda ya kamata ya riski mahangarsa yadda ya kamata idan ya fahimci maƙasudin littafi shi yasa malamai suke koya wa ɗaliban ilimi idan ka je kasuwa za ka sayi littafi to kada kawai ka sayi littafi ka taho gida inda dama kafin ka sayi littafin tukuna la'alla kun san littafi daga cikin sabubban da suke sa a saye shi akwai malamai da suka rubuce-rubuce a kan littattafai da zaɓin littafi in ka je kasuwa wani irin littafi za ka saya da kuma wani littafi ne fi amfani sukan shiryar da ɗaliban ilimi in ka je kasuwa me kake nema tukuna littafi kake so akan wani fanni ko ko littafin wani malami kake so to idan ka je in akan wani fanni ne ba na wani malami mu ayyani ba to ko ma wanne ne ka fara karanta muqaddima ka ɗauki littafin ka karanta muqaddimar in an ce muqaddima shi wannan shimfiɗa da mai littafi zai rubuta shi littafin nan asalinsa na yi shi ne don kaza na rubuta shi ne don yan firamare ko don yan sakandare ko kaza ko malamai ko don kaza da kaza ko sababin da yasa ne wannan abu wata tattaunawa ce da ta taba hada mu da wani mutumi har ya za na yi kaza kuma daga baya developing din sa ya zama littafi kaga wannan duk zai gaya maka makasudin da dalilin ne sa aka rubuta littafi kuma sannan zai gaya maka a littafin na kasa shi zuwa babi kaza na yi kaza a babi na farko na yi kaza a babi na biyu na yi ce kaza na ce kaza to kai kuma abin da kake bukata yana nan tare da kai kana karanta ta kace eh ko dan babi kaza da ya buɗe da magana bari in sai littafin nan wani kuma mutumin in je kasuwa sayi littafi yakan duba littafin wani malami ne wannan shi ba wani abu ne mai kyau in aka ce maka wannan bajimin malami ne a fili kaza to duk abin da ya rubuta dauki ka siyo babu hasara a duk abin da ya rubuta yanzu kamar a ce ni ka je kasuwa kaga wani littafi na ibn taymiya ibn al-qayyim irin waɗannan manyan malaman duk abin da suka rubuta tsada ne da shi kaga da yanzu yana da littafi akan al-furusiyya nabawiyya furusiya harkar doki da maganar yadda harkar musabaka a doki da sauransu akan waɗannan abubuwa ya tattauna amma sai ka ga zurfin ilimin da ya tara a wannan littafin ba kamar in wani ne daban ya rubuta ba haka irin wani lokacin zaben littafi yana kai ga wani don haka idan mutum ya zo sayan littafi ya karanta muqaddima ya ga maqsudul littafi to malam ya gaya mana a nan yanzu cewa insha Allah yana fata wannan littafin da zamu karanta yanzu ya kunshi maqsudin da yasa malam Muhammad bin Abdul ya rubuta littafin to za a fito mana da shi fili mu fahimce shi mu gane shi wa ala idahatin muhimmati kuma ina fata wannan littafi ya kunshi bayanai muhimmai in an ce bayanai idahi ana nufin yin bayani akan kaza ka bayyana abu ka fito da shi fili to akwai fito da abubuwa fili muhimman masu muhimmanci waɗanda tufhimu maqsudal muallifi za su fahimtar da mu maqsudin dalilin da yasa mai littafin ya rubuta littafinsa tufhimu nan daga afhama yufhimu ruba'i dinsa ne mai ta'addi da alif ba na fahima in ce fahima wannan mun sani ko an ce afhama ka fahimtar to wannan abin da yake nufi idahatun din su ne tufhimu za su bayyana maqsudin muallifi wa tuqarriru kuma waɗannan bayanan da zamu yi insha Allah za su tabbatar su fito da kuru-kuru almanhaj salafi manhajin salaf magabata wa manhaj ahli tauhidi da manhajin ma'abuta tauhidi fi hadhihi almasail a wannan wato mas'aloli da malamin ya ambata a littafi wa tuqarriru kuma sannan za su tabbatar mana su fito mana fili da ma ya tamayyazu bihi hamalatu sunnati an ghairihim abinda ma'abuta sunna masu rike da sunna wanda abinda suka bai suka bambanta da shi daga sauran mutane wanda ba su ba dan yana daga cikin manya manyan abubuwa mu gane in ka gane manhajin sunna yadda ahlus sunna suke tun a farkon tarihi to ya kamata ka riƙa gwada kanka shin kai ka cancanta ka zama cikin ahlus sunna siffofin in aka ce ahlus sunna fa manyan masu faɗowa farko su ai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halin sahabbai yake ya bukatar ya ilimi ya himmarsu ga ilimi damuwarsa damuwarsu da ilimi da kuma kwaɗayinsu wajen ɗaukar ilimi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wannan kuma aiki da shi wannan shine babban abu wanda a zamanin yanzu abin da muka rasa kenan galibin mu mun fi kokari wajen bayanin da surutun amma a aikace sai kaga cewa muna gazawa sosai wajen aiki da abin da muke ilmantarwa wannan abun ba za ka same shi a can zamanin baya ba a zamanin baya sun fufuce ma da aikin shi sa za ga su a wurin su babban abin da ya fi damun su aiki da abin da aka sani domin aikin babu abin da ke nuna mutum yana da ilimi irin a ga cewa aikinsa na ilimin ne domin idan ka ilmantar sai aikinka kuma ya saba da abin da ka ilmantar to ka yi discouraging wanda kake ilmantarwa kamar ka gaya masa ne ashe in an yi karatun ma aikin ba za a iya aiki ko ba haka bane to da haka yana da kyau wato masu ilmantar da mutane su zama su ne a sahun gaba wajen yin aiki da abin da suke ambatawa Allah ya sa mu zama haka a sannan sai yake cewa fil itidali fil aqwali wato manhajin ma'abuta sunna wajen adalci a kauli wannan ma wani darasin ne wanda ya cancanta a yi masa wata lecture adalci a magana wa idza qultum fa'dilu wannan umarni ne na Allah in kun yi magana ku yi adalci saboda kada ka bari saboda sabani da ke tsakaninka da wani dan uwanka mai wa'azi dan uwanka malami kawai kuna da wata sabani ta fahimta ka kasa masa adalci ka kasa faɗin cewa wani mutumin kirki ne musamman akan samu wannan abun a wajen mu'amala da shugabanni wani idan yana kusa da shugabanni sai rika sukan wasu waɗanda ba shi ba cewa ai su wani ba su da kirki su wani ba akan hanyar daidai suke ba wannan baya taimakawa ba hanya ce ta daidai ba zan ba mu wani dan labari wani malamin mu ke ba mu labari a aji ke cewa wata rana a saudi arabia ne sarki faisal na saudi arabia a wancan zamani ya je ziyara jami'ar madina a lokacin in ya je shiga aji yake sai a bashi kujera cikin ɗalibai ya zauna ya ji darasi shi sarki faisal wata rana da ya je aka shiga da shi kulletin shari'a lokacin malam muhammad al-amin shinkiti mai littafin abuwa bayan yana aji yana ba da ilimi ana koyarwa to da ya shigo ya zauna to lokacin da aka fito ana raka shi shine sheikh bin baz yake raɗawa shi sarki faisal sai ce kaga wannan malami malam muhammad muhammad al-amin shinkiti yace wi'a'un min awiyatil ilmi yace wani mazubi ne na zuba ilimi ma'ana kai ka ce jaka ce da aka tara ilimi a ciki biya kaga wannan kalma ce wata iri ta yabo yake gayawa a gun manya to sai a yanzu wani malami zaka samu in ya je gun wasu manya zai ce yan uwansa malamai ma mutanen kirki ne to irin wannan halin yadda aka ce na baya suke yi to haka ya kamata ita ce siffar malamai ba ruwanka Allah maɗaukaki shi ke daga kowa ya sauke wanda ya ga dama ko ba haka bane in Allah maɗaukaki ya sa wane shi za a sauke in ka faɗi alherinsa la'alla shi wannan mutumin babban da za ka gaya wa kafin ka gaya masa ma kila ya sani kai ne baka sani ba tunda shi yana da hanyoyin labarai fiye da naka shi mutum mai mulki kunnansa ya fi na sauran mutane da ba sa mulki ko ba haka bane zai ji agun wannan zai ji agun wannan saboda kowa na da buƙatar wani abu agunsa zai zo kuma zai tambaya zai ji labari da ka ba buƙatar duk abin da zaka faɗa akan dan uwanka ka faɗi alheri wannan shi zai sa kai ma sai Allah tabbatar maka alheri a cikin abin da kake Allah ce maka ina ne yawwa sai yake cewa har yanzu fil i'tidali fil qawli ko wal i'tidali fil amal haka nan kuma daidaituwa wajen aiki a aikace ai daidaituwa a tsaya wato wajen yin adalci da kuma tsakaituwa can ma na bayan ba iya adalci ba kawai akwai tsakaituwa shine i'tidali ka zama baka wuce iyaka wajen faɗin abubuwa ba baka kuma gaza ba ka tsakaitu kuma sannan ka yi adalci wajen magana ɗin to haka nan wajen aiki shi ma kar ka wuce iyaka wajen aikin ka zama ɗan a cikin ma'abuta guluwi da wuce iyaka da ke haddi kada kuma ka gaza amma ya zama matsakaici ne kai duk tafiyar da mutum yake yi wallahi in ya ɗau hanyar itidali to za ka ga zai ci nasara amma in ka ga mutum yana zafafawa da yawa wani malami na ce mana ku kalli mutumin duk da zafinsa ya yawa a wata harka to sai ka ga in ba a yi sa'a ba sai an samu wani lokaci da zai zo zai watsi da harkar ma gaba ɗaya ni na shaida wasu abubuwa irin wannan misalan bai kamata a faɗa ba ka ga mutumin da yake ya wuce iyaka wajen zafi sai ka a wajen sunna da tsayawa da tsanani da zafi wata ran sai ka same shi wata ran ma gaba ɗaya ma sunnar yayi watsi da ita ko kuma ka ji ma an ce yayi ridda ya bar musulunci duk ana samun waɗannan abubuwa to haka nan kar ka gaza ka zama kuma cewa baka aiki yadda ya kamata amma ka zama matsakaici aƙidarka da tunaninka wato ka tsakaita wajen mu'amalarka da mutane ka tsakaita kar ka zama zafin ka yawa da rashin haƙurin ka yawa wajen mu'amala duka ba a san wannan to haka nan a aikin da zaka yi din ko sallah ka ɗauka zaka riƙa yi ta dare ka tsakaita kar ka zafafa wa kanka yadda zaka zo ka kasa idan kace kullun zaka yi raka'a hamsin misali ai wata ran zaka kasa wata ran gaba ɗaya ma sai ga ko ɗaya ba zaka iya ba amma in ka takaita irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran kai uku wata ran biyar bakwai haka tara sha ɗaya irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba baya wucewa ka tsaya hakan ka tsawaita karatu in kana so to sai ga Allah madauki ya barka kan hanyar daidaito azumi haka ka dauka daidai wa daida kar ya zama ka azabtar da kanka ko menene in ka dauke shi kamar yadda bafillaci ke cewa sai sai sai to insha Allah ba kuma sai sai sai san kai baya gaba ɗaya ba amma dai tsakiya tsakiya in sha Allah sai ga cewa Allah ya sa maka albarka a duk abin da zaka Allah ya sa mana albarka yace wan nadratu sahihati lil umuri da kallo mai kyau dubi mai kyau da hange mai kyau ingantacce lil umuri ga al'amura ya zama tunaninka kullum kana wa abu kyakkyawan kallo ba mummunan kallo ba wani zuciyarsa kawai kullum negative abu yake kallo ba positive ba ko ba ka bane kun san kissar malaman tarbiyya da suke ba da wani misali da a sa ruwa a kofi ko nan ma mun sha zancen su in aka sa ruwa a kofi rabi sai ka zo ka kira mutum ka ce da Allah me ka gani a wannan idan mutum nazararsa ta sha'umiyya ce mai shu'umci ne an ce shu'umci kullum baya hangen alheri abubuwa siffar da zai bayar shine sai ce ai kofin ma bai cika ba ko shi saboda maimakon ya kawo cewa ai kofin nan ko akwai ruwa a ciki kuma kaga duk abu ɗaya ne sai ce wannan kofin akwai ruwa a ciki to amma shi mai kallon bangaren shi umci sai ce ai bai ma cika ba farkon abin da zai kalla ke to ba a son ka zama haka kullum ka rika kallon na eh yau shine har yadda suke kwatanta pessimism da optimism na mutum wadda kullum kana kallon insha Allahu ana sa ran alheri zai biyo bayan abu tun a kawo ma abin da baka yi ka bincike a kansa ba ka sa ran alheri a kai kar kai masa kallon shu'umci musamman in baka fahimci abin ba in ku bincike ne da kai kana da khibra a kai sai ka bada shawara ni ko an taba gwada wannan fa ba a ci nasara ba wannan ba laifi bane yauwa Allah ta ina ne kuma sai ke cewa wan nadarsu sahihi lil umuri wafqa sunnati daidai da sunna ya zama kallon da zaka yi ma'aunin ka shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la wafqa al ahwa'i al mukhtalifa kar kai abun ya zama gwargwadon wato kawai son zuciya da ta sassaba duk hukuncin da zaka yi kar ka bari ka gina shi akan son zuciya malam da Allah mai ra'ayinka akan wani to kar ka tuno sabaninku ka manta da sabaninku ka faɗi cewa na san shi mutum ne mai halartar masallaci duk sallar jam'i ba ta wuce shi ‘ya'yansa da tarbiyya kuma yana kwatanta aiki ina ganinsa yana yawan azumi kuma ina kyautata zaton ma har sallar dare na yi ka tsaya iya nan kar ka ba da labarin an mun taɓa saɓani da shi kaza da kaza ba wannan aka tambaye ka Allah sa mun gane wannan wannan yana da bambanci akan wasu abubuwa in ana tambayar ka kuma akan wani abu specific misali akan zancen aure wannan mun taɓa zancen kwanan nan to a nan ka ba da iya abin da ka sani shi ma karka yi masa ƙarya ya yake riƙe iyalinsa in kana da wani ilimi ka faɗa ko da nan ba kyau din cikin abin da yake ka taɓa ji yana dukan matarsa ka taɓa jin kaza da kaza kana ganin ƴaƴansa suna bara baya ba su abinci duk waɗannan abubuwan za ka iya faɗa saboda wannan amanar ka aka nema a kanta za a gina a bashi ya ko kar a bashi in kai haka baka yi giba ba mun fahimci wannan haka in kasuwanci ne wani zai kulla kasuwanci da shi sai yake tambayar ka akan amanarsa to shi ma nan wajibi ka faɗa in ka san yana da rangwanci wajen amana ma'ana rangwamin amana ba shi da amana sai ka faɗa wannan shi ma duk ba cikin giba amma in ba wannan aka tambaye ka ba ya wane yake to ka faɗi iya alheri sai ka shuru in ba haka ba sai ka shiga cikin giba Allah taimake to sai ce qala rahimahullahu ta'ala malam muhammad bin abdulhab yace yanzu zamu shiga sunan babin shine babu fadlil islami to za mu malam zai kawo mana sharhi akan kai sunan babin kawai kafin mu je kan waɗancan nasoshi da muka karanta makon da ya gabata sai ce fadlul islami yuridu bihi umura in an ce falalar musulunci kai me zaka iya hangowa falala ta musulunci yace malam nan yana nufin abubuwa daban-daban gashi nan ya kawo yace al'amrul awwal lamari na farko abinda ake nufi da falalar musulunci shine fadlul islami fi nafsihi ala ghairihi falalar da musulunci yake da ita a ƙashin kansa yana da falala ala ghairihi akan wani addinin wanda ba shi ba shi addini ne wanda ya fi sauran addini wannan ma'ana ce ɗaya daga cikin ma'anonin me ake nufi da babu fadlul islam ai kun fahimci abu ma'ana fadlul islami fi nafsihi falalar musulunci a ƙashin kansa falalar da yake da ita don an me yake nufi na kudu da falala ya kamata mu tambaya fadlu a larabci larabci ne ko haka muka ɗauko ta kuma da hausa muka ce falala domin agun ba haushe bodun yana sa kalamu ko shi yasa yake cewa walallali to wannan din shi ne ya ƙara lamun sai ce falala asali fadula ne fadula haka in a hausan ma haka ya kamace faɗa ko to amma tun da haka ya faɗa sai aka ce falala to in na tambaye mu ba in ka tambaye ba haushe me ake nufi da falala me ma'ana falala na fifiko jayyid fifiko daraja kimar da wani abu yake da ita akan wani abu ko to shine to abin da ake nufi fifiko kalma ce ta hausa ba wani sofanin larabci a cikin ta ko domin asalinta daga fi ne ba ta larabci ba wane ya fi wane ko yau kima larabci ce ne kima larabci ce na'am fadlul islami fi nafsihi fifikon da musulunci yake da shi fi nafsihi a kashin kansa ala ghairihi min al-milali fifikonsa akan sauran addini akwai ya bayyana yanzu kun gani yawa to wannan ma'ana ce ɗaya da daga cikin ma'anonin da ake nufi da fadlul islam fifikon da musulunci ke ci wal islamu shi musulunci yashmalu ad kullahu ya kunshi addini baki ɗayansa bi maratibihi al mukhtalifa da matakan nan nasa daban-daban da aka sani kowa nan an ya san an ce maratibud dini mun san su aiko dame dame mun karanta su a ina muka fara karanta wannan mun karanta a farko a cikin darasin arba'unan nawawiya mun karanta a usulul salafa mun yi bayani kuma alamus sunna duka duk a wannan guri maratibud din guda uku al-islam wal iman wal ihsan wanda aka same su daga hadisin jibril da yazo yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan abubuwa to sai ce wa yashmalu aidan har yanzu shi musulunci nan yana mana maganar islam din ne ba mun gama da zancen fifikon ko in ce mun gama da iya abin da ya ambata a nan na maganar fifikon zai dawo ci gaba nan sai yace wal islamu yashmalu ad-din kullahu bi maratibihi al-mukhtalifa musulunci in an ce musulunci to ya kunshi dukkanin matakan nan ya shine al-islam shine al-iman shine al-ihsan duk suna gargashin musuluncin da muke magana akai nan ma'ana kenan in an ce al-islam kar ka ɗauko ma'anar al-islamu alladhi huwa qasimu al-iman wa qasimu al-ihsan kun gane wannan zancen in an ce islam to karka ce ma'anarsa shine abinda ake nufi da islam in muna maganar dan uwan imani dan uwan ihsani in ka hada su guri uku ba guri daya su guda uku nan zaka fasara su me ake cewa menene islam menene imani in zaka bayyana su lokaci guda zaka ce islam shine rukunan musulunci guda biyar ko a ce al'amal al-zahira ko al-iman kuma shine al-umuru li-i'tiqadiyya al'amuran imani na zuci kaga can an ce al-islam ana nufin su sallah da bayan shahada shahadatu shahadatani shahadatu Allah ilaha illallah wa muhammadur rasulullah sai kuma me sallah da azumi da zakka da haji wannan sune islam sannan imani kuma sune imani da rukunan imani al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi ihsani kuma shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa to waɗannan abubuwan in ka tara su wuri guda ai shine kowanne yake daukar ma'anarsa ko to amma wannan zancen da muke yanzu fadlul islam da aka ce fifikon da musulunci yake da shi akan wani wani addinin da ba shi ba to anan ana nufin duk waɗannan abubuwan guda uku sune islam kun fahimci abin yawwa ba karka ce iya islam din da ake nufi rukunin musulunci sallah azumi da zakka a'a ana nufin duk islam din da ya kunshi islam ya kunshi iman ya kunshi kuma ihsan to akan sa muke magana yawwa waccan ka'idar da muka karanta can a baya idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a to ita ce zamu yi aiki da ita nan kenan wanne zamu dauka tunda muna fassara islam wacce fassara zamu bashi fassarar sa idza istama'a ko fassarar kai idza idza iftaraqa sai mu dauko su baki ɗaya mu bashi shi kadai mun gane yawwa tayyib ina ne سيسي يوا سيسي يشمل الدين كله بمراتبه المختلفة الإسلام والإيمان والإحسان ويشمل أيضا هل ينزكم أنك سي الإسلام تو هل ينزو يقول شيء الدين كله من جهة العقيدة يقول شيء الدين باشيدا تبنغل العقيدة والشريعة والسلوك والجزاء kun ga waɗannan abubuwan ai ba faɗe su a can ba nan yanzu misali in ka ce al-islam har yanzu wata ma'anar ta islam ita ce ka ɗauko a tsidu baki ɗaya duk abin da aka ce kai imani da shi to ya shiga islam sai ka ɗauko shari'a baki ɗaya da halal da haram da abin da ya shafi ma'ana me halal me haram me dokokin shari'a me ake yi amfani da shi a kotu duk waɗannan abubuwan duk ka ɗauko su ka haɗa da aƙida shi ma sunansa mene duk islam ne sannan kuma wasuluki suluk behavior ɗabi'u ta'adu ɗabi'unka na yau da kullum da gaskiya da riƙon amana da kuma mu'amala mai kyau duk waɗannan abun ai kun ga ba ɓangarorin ba lalle ka sa su a ɓangaren aƙida ba ko to tattaro su su ma sa su a cikin wannan jakar da ake ce mai islam to duk islam din muka faɗa duk muna nufin waɗannan abubuwa ne wal jaza'i da kuma sakamako sakamakon da za a samu in an je lahira sawa'un mai kyau in baka yi abin kirki ba da kuma marar kyau in baka abin kirki ba da kuma mai kyau in kayi abin kirki to duk waɗannan islam din in aka ce islam duk ya kunshi waɗannan abubuwa ashe kenan dai general name din na islam wanda komai da ya shafe shi ya shiga ciki shi ake nufi da fadlul islamin nan kar ka ce in an ce fadlul islam ka ce ana nufin falalar rukunin musulunci to kai kuskuren fahimta ana nufin generally komai da ake ce ma islam to a kansa ake magana wa na'u zalika da makamancin waɗannan sai ce fal islamu fi nafsihi don haka shi musulunci a ƙashin kansa fadala ghairahu fadala ghairahu nan fadala ta zo a matsayin fi'ili ma'ana musulunci a ƙashin kansa fadala ghairahu ya fi waninsa gane shi ma nan fadala an fadala ghairahu ai faqa ghairahu ya fi wani wanda ba shi ba duk wani addini da ba musulunci ba to musulunci ya fi shi wasara mufaddalan ala ghairihi kuma musulunci ya zama abin fifitawa ne akan wani wanda ba shi ba ta hanyar me bi tafdilillahi jalla wa ala saboda fifitawar da Allah ya yi masa akan sauran addini Allah sa an fahimta to ina ga mutsaya eh saboda na ga lokacin ya zo ko yayi minti daya to ya ma kari wannan al'amuru sani din sai ya zama nan zamu tashi saboda kar mu fara shi kuma bamu gane bamu gama ba kuma ya zama mun rikice fahimtar mu ta wannan ma'ana ta farko din insha Allah barakallahu fikum yassara Allahu umurakum waffaqakum Allah Allah mu dauki miki roko ya taimake mu ya kara mana ilimi mai amfani Allah ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ya yassare dukkan abin da ya kuntata Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك